أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين أعوذ بالله السميع العليم من لعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wani mai tarin albarka na laraba a can goma da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara dubu da hudu da shekara arba'in wanda ya yi daidai da sha biyar da wata na biyar watan mayu miladiyya haihuwa annabi isa ɗana na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2019 miladiyya Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo mana jagoranci a jiya mun kwana a aya ta 50 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratun nur fadin Allah subhanahu wa ta'ala a fi qulubihim mardun amr tabu am yakhafuna an yahifa Allah alaihim wa rasuluhu bal ulaika humudh zalimun yau za mu tashi a aya ta hamsin da ɗaya sai Allah ya ce إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون
Allah ya ce inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari ya siffanta mana munafikai a zamanin shugaban halitta dan gata zaɓen Allah subhanahu wa ta'ala ta irin yadda munafikai suka ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a jiya mun karanta a fi qulubihim mardun washin a cikin zukatansu akwai rashin lafiya ne na munafikci shi yasa ba sa iya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hukunci su zo wajen Allah littafin Allah da sunnar ta manzon Allah ya musu hukunci amirta ko kuma suna shakka ne akan annabtar shugaban halitta ko kuma suna kwankwanto ne akan tabbaskin annabi muhammadu manzan Allah ne shi yasa ba za su kawo hukuncin ba sai Allah ce am ya hafu am ya khafu na ay yahifa Allah wa rasuli alaihim wa rasulu ko kuma suna tsammanin Allah da manzansa za su yaudare su ne akan hukuncin da za a yi musu suna tsammanin Allah subhanahu wata'ala zai zalunce su Allah subhanahu wata'ala watan hasha lillah a ce Allah ya yi zalunci Allah ba ya zalunci shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tsarkaka akan zalunci ba ya zalunci sai Allah ya ce kai abin da yasa dai ba sa kawa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hukunci su zo a dibi littafin Allah dan ai hukunci a tsakaninsu shine da Allah ya ce bal ula'ika humus zalimuna su dai wa'annan mutane su ne azzalimai wanda suke zaluntar kawunan su ma'ana suna faɗin musulunci ne a baki amma a tsantsar aƙida a zuciyarsu babu shi jama'a duk yadda kake ikirarin musulunci sunna sunna in ya zamanto kawai a baki ne kake tabbatar da wannan sunnar amma a zuciyarka ba haka bane wallahi ka samu matsala sifa ce daga cikin sifofin munafikai Allah ya kare mu to sai Allah ya mana bayanin masu imani sai Allah ya ce inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na yadda sha'anin yake yadda lamarin masu imani yake inji Allah innama kana qaulal mu'minina fadar masu imani ko da yaushe mutane masu imani waɗanda su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala sun imani da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sannan kuma shuruɗul imani ta tabbata a kansu to Allah ya ce idza du'u ila Allah idan aka kira su nan du'u fi'ili ne wanda yake mabaniyu liman lam yuzkar fa'iluhu a lugha sai a ce mabaniyu lil majhul ko to idan aka kirayo su ila Allah wa rasulihi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ai idan aka nemi su zo su bi littafin Allah subhanahu wa ta'ala akan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce abinda suke faɗi iliyahkuma bainahum domin Allah subhanahu wa ta'ala yayi hukunci a tsakanin su su wa'annan masu imani abinda suke cewa sami'ina mun ji wa ata'na kuma mun yi da'a masu imani kullum idan aka ce ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk irin yadda za su yi gardama da mutum da ya ce mai Allah ya ce game da wannan abin sai kaga ya sallama ya mika wuya duk irin da zai jayayya akan abu ko da ko yana ganin haka ne da an ci masa manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce zaka ga sai ce sami'na wa ata'na mun ji mu da amma wanda bai cika mummunin kirki ba mai imanin gaske zaka karanto mai ayat alqur'ani da hadisin shugaban halitta sai ka ya ce maka amma dai wannan alama ce cewa imaninsa bai cika ba malam mutum mai imani idan aka ce wasa Allah subhanahu wata'ala ya ce manzan rahama ya ce ba abin da yake yi shine kawai sai dai ya sallama ya miƙa wuya bai da zabi muna fahimta ko wannan su ne masu imani na gaske inji Allah subhanahu wata'ala Allah ce masu imani idan aka kira su akan su zo wajen Allah subhanahu littafin Allah ya musu hukunci littafin Allah ko kuma sunnar manzon halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idan wata husuma ta hada su wani abu ya hada su na na jayayya tsakanin su da dan uwan su musulmi sai ce to tunda dai abin haka ne mu koma ma littafin Allah da sunnar manzon Allah mu dibi ya Allah ya ce game da wannan sha'ani ya manzon Allah ya ce game da wannan sha'ani shani abinda mai imani na gaske zai cewa shine sami'na wa ata'ana mun ji mun da'a amma siffa ce ta yahudawa mutum ya karkacewa daga watan kaulukin cewa ya ji kuma ya yi da'a sai Allah ce wa ula'ika humul muflihuna kuma tabbas wa'annan su ne wanda za su mi za su samu babbar rabo a gobe alkiyama Allah subhanahu wataala ya sanya mu mu dace mu zama to cikin wa'annan mutane sai Allah ya ce ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك فأولئك هم الفائزون الله يتي ومن يطع الله ورسوله wanda ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a wa rasulahu da manzansa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa yattaqihi wa yakhsha Allah kuma yi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin da ya gabata na zinubansa ya tuba ya gyara tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala wa yattaqihi kuma yi tsoron Allah fil mustaqbal cikin abin da zai zo nan gaba kamar da Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya rawaito daga qatada yace wa man yuti'illaha wa rasulah yace ayyuti'illaha fi ma amarahu yayi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a cikin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce sa idan aka ce Allah ya ce kai zai yi idan aka ce Allah ya hana zai han duk son da yake ma wannan abin idan aka ce Allah ya haranta wallahi duk irin yadda ke son sa zai bar sa wannan shi ake cewa da'a da Allah subhanahu wa ta'ala aka ce da'a da manzon Allah shine kai kokari ka bi duk abinda manzon Allah ce gwargwadon hali kai iya binka na kokoyon sunnar shugaban halitta annabi Muhammad tsantsar tsaba da shugaban halitta ibnu abbasin Allah ya kara masa yarda sahabin manzon Allah makanikin sanin alquran cikin sahabbai lokacin da zai je aikin hajji yace aka ga ibnu abbas yana aikata wasu abubuwa aka ce anna laka haza ina ka samu wannan ya ibnu abbas yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana aikata ni ma ina sa ran tinaina sawuna su yi daidai da sawun manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sahabban manzo Allah suna kokari suna iya kokari su wajen biyar tafarkin Allah subhanahu wataala da tafarkin manzon Allah idan aka ce bin tafarkin Allah shine kai abinda Allah subhanahu wataala yace kai bin manzon Allah ta'atuhu fi ma amar duk abinda annabi ya umarce ka cikin abinda ya umarta to ka je ka aikata wa tasdiquhu fi ma akhbara sannan kuma ka gaskata manzon Allah cikin abinda ya baka labari sannan kuma wastinabu ma naha anhu wa jazara sannan kuma ka nisanci duk abinda manzon Allah yayi tsawatar kuma ya hani a kansa idan aka ce maka wannan abin manzon Allah ya tsawatar yayi magana akan abarsa idan aka ce miki ai manzon Allah ya ce a bari to musulmin kirki kullum kokari yake ya daina wannan abin jama'a muna fahimta sanan wa Allah yu'badu Allah illa bima shara kad a kuskura abota wa Allah sai da abin da manzon Allah ya zo da shi idan za ka yi ibada za ki ibada ka tsaya ka kwantar da hankalinka ka yi bincike ka nemi malumai su karantar da kai ya ne manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yayi ibada ta komi na rayuwa sai da manzon Allah ya karantar da mu a kansa idan aka ce wa da'a da manzon Allah to ya zan dole ka san irin abin da manzon Allah ya yi daga cikin da'a wa manzon Allah shine idan za ka yi sallah kai irin sallah ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam daga cikin da'a wa manzon Allah shine kai da'a da duk duk abin da annabi ya umarci ka na aikatawa ka aikata na bari ka aikata ka bari wannan shine zaman ka lafiya to Allah ya ce wa may yatta'i wa duk wanda wa may yatta'i Allah war rasula ko wa rasulahu duk wanda yayi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a ya bi abin da Allah ya umarce sa ya hanu da abin da Allah ya hane sa ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da da'a yin abin da annabi ya ce yayi da barin abin da manzon Allah ya ce ya bari sannan kuma wa yakhsha Allah ya ji tsoron Allah a cikin abin da ya huce na zunubansa na baya kamar da Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ce wa yakhsha Allah bi ma'ana fi ma madamin zunubihi ya ji tsoron Allah ya tuba daga abin da ya aikata na zunubansa saboda ba shi dan annabi Adam wanda ya baranta da yin sabon Allah subhanahu wa ta'ala ba shi banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kowa kuskure yake yi to idan kai kuskure ka dawo ka tuma Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wa yattaqihi kuma ya ji tsoron Allah madaukakin sarki abin na fi ma ya cikin abin da yake fuskanta na rayuwa idan zai ji idan zai yi sallah zai yi da khushu'i da jin tsoron Allah subhanahu wataala idan zai sadaka zai yi da khushu'i idan zai karatun alqur'ani zai da taqwa malam taqwa shine abin da ake da bukatar dan adam ka same shi a rayuwa ya Allah ka azurta mu da taqwa ba a shiga aljanna sai da taqwa sannan kuma Allah subhanahu wataala yana son masu jin tsoron sa idan aka ce attaqwa hiya imtithalu awamir Allah subhanahu wa ta'ala wajtina bi nawahihi jalla ula bin abinda Allah yake so da kuma barin abinda Allah bai bukata sai Allah ya ce fa ulaika humul faizuna duk wanda yayi wannan fa ulaika humul faizuna sune wanda suke dace da sune masu babban rabo ay ya'ni alladhina fazu bi kulli khairin wa aminu min kulli sharrin fid dunya wal akhirah sune wa'inda suka dace da dukkanin wani alkhairi na duniya da lahira sannan suka aminta suka aminta da duk abinda watan yake na sharri ne a nan duniya da kuma a gobe alkiyama Allah zai amintar da su nan duniya la khawfun alaihim sannan kuma a gobe alkiyama la ya hazanu da ba sa bakin ciki sai Allah ya ce ومن وأقسموا بالله جهد أيمانهم نعم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون Allah ya ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim su munafikai Allah ya jiyo kuma labari yana ba mu labari munafikai Allah ya ce wa aqsamu suka rantse da Allah suna rantsuwa da Allah jahada aymanihim wato iyakar rantsuwar su a rayuwa su munafikai suna matukar rantsewa da Allah akan gaskiyar su suke rantsewa da Allah subhanahu wa ta'ala su ce wa manzon Allah wallahi kaza da kaza da kaza su zo su tarantsuwa a gaban manzon Allah subhanahu wa ta'ala la'in amartahum suka ce wa manzon Allah idan kai mana umarni Allah ce suna rantsuwa da Allah matukar rantsuwa da Allah la'in amartahum idan ka umarce su kai manzon Allah akan a fita a je wajen yaƙi a haɗu da abokanan gawa a gaba maƙiya Allah maƙiya addinin Allah subhanahu wataala mushrikai da kafirai abinda za su ce la yakhrujun na mu ma za mu fita idan za a je yaƙi da mu za a fita wajen yaƙi Allah ce minafikai suke zuwa suke rantsewa manzon Allah sallallahu alaihi suke cewa ya manzon Allah mu tabbas muna rantsuwa in dai Allah ya umarni da a ta yaƙi to babu abin da zai hana mu mu je mu yaƙi amma kuma da an umarce su da yin yaƙi sai ga suna jajjawo da baya sai Allah ce kul ka gaya musu ya annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam la tuqsimu bi ma'ana ai la tuhalifu kad ku rance Allah baya bukatar sai ku rantsuwa ai ba sai ka rance ba eh shi Allah shine masanin abin da yake koyi sai Allah ya ce ta'atun ma'rufa ila ma'anahu ta'atukum ta'atun ma'rufa ai abinda kuke gai abinda kuke gai ba shi bane a zuciyarku shi Allah alimin bi zati sudur kaga Allah yana baiwa manzon Allah labari abinda manzon Allah bai sani ba wannan shi ke tabbatar maka cewa manzon Allah bai san gaibi ba wallahi da annabi ya san gaibi da manzon Allah bai zauna da mushrik da munafikai ba cikin garin Madina saboda shekara sha uku baya a garin Makka babu munafiki ko daya shekara sha uku na rayuwar manzon Allah a garin Makka yana kiran mutane zuwa ga tauhidi babu munafiki ko daya an samu munafikai ne shekaran goma karshe lokacin da manzon Allah ya dawo a garin Madina sai Allah ce qul la tuqsimu ka ce wasu wannan munafikan la tuqsimu kada ku yi rantsuwa ba sai kun rantse ba shi Allah ya san abin da ke cikin zuciyarku amma ta'atun ma'rufa abin da kuke faɗa kuna faɗi ne amma bai dace da abin da ke cikin zuciyarku ba so da yawa mutum zai zo ya nuna maka a zahiri yana tare da kai amma malam da ya juya ya baka baya wannan alama ce ta mi alama ce ta munafici Allah ya kare mu sai Allah ce inna Allah khabirun bima ta'amaluna idan ba ku sani ba ba ku da labari ku san cewa shi Allah tabbas inna Allah sai da Allah ya ka tauki inna wa anna tufidani tawkidi in ji malaman larabci Allah ya ce inna Allah tabbas Allah khabirun bima ta'amaluna wallahi mai ba da labari ne game da abin da kuke aikatawa na mabirafircewa addinin Allah duk irin micikin da za a yi na aga an murkushe addinin Allah kaga ana so wai ana so a yi ana so a kawo su abubuwa na wai wai a samu me yake da suna a samu egalite tsakanin religion tsakanin addinai abu ne wanda yake da wuya wallahi har abada da huta da isansu ba su haduwa wuri guda jama'a ba a taɓa yin musulunci da kafirci a wuri guda ba zai yi ba ba a taɓa yin munafirci da kafirci lokaci guda dole in munafirci munafirci in musulunci musulunci amma a haɗa biyu ba yi wa sai Allah ce inna Allah khabirun bima ta'maluna tabbas Allah subhanahu wataala mai ba da labari ne Allah subhanahu wataala ya wa manzon Allah wannan labari a tauba Allah ya ce yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda 'anil qawmil fasiqina Allah ya ce yahlifuna billahi yahlifuna lakum litardaw anhum munafikai suna rantsewa da Allah domin kai manzon Allah da sauran masu imani ku yarda da su an zo za a tarance muku cewa taimako ne za a kawo muku domin a taimaka muku saboda an ga talauci ya muku yawa amma wallahi abin da ke baya ba ku san shi ba za a taimako rantsuwa idan ku kunya da taimako ne za a yi muku to Allah ce fa inna Allah la yarda anil qawmil alfasiqin Allah bai taba yarda mutane fasikai ba taya mutunan da bai sallah zai ce ka maka taimako a matsayinka na musulmi kuma kai ka fa'inta ka yarda ka ce babu zangon ƙasa cikin wannan abin Allah ya kare mu sai Allah ya ce قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين
Allah ya ce qul ati'u Allah wa ati'u rasula fa in tawallaytum fa inna ma alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin Allah ya ce kul atiullaha ka gaya musu shugaban halitta annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam atiullaha ku yi wa allah subhanahu wa ta'ala da bi ma'ana ai ittabi'u kitaballah ku bi littafin allah wa ati'ur rasula kuwa manzon Allah da bi ma'ana ittabi'u sunnatihi ku bi sunnonin manzon Allah jama'a muna fahimta Allah ce kul ka gaya musu ati'ullaha kuwa Allah subhanahu wata'ala da ku bi littafin Allah sau da qaha sannan wa ati'ur rasula ku bi sunnonin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai Allah ce fa in tawallaitum idan kuka juya baya game da bin manzon Allah taraktum ma ja'akum kuka bar abinda Allah subhanahu wataala anzala ilaykum wa ma ja'akum bihi rasul kuka bar abinda Allah ya turo zuwa gare ku da kuma abinda manzon Allah ya zo ku da shi na alqur'ani to kusan cewa fa inna ma alaihi ma hummila shi ho ba komi a kansa sai dai abinda aka dora a kansa ma hummila ai ma wudi'a alaihi abinda Allah subhanahu wata'ala ya dora wa manzon Allah ni abinda Allah ya dora wa manzon Allah shine iblaghur risala ya isar da manzanci kuma manzon Allah ya isar wa ada'ul amana kun manzon Allah ya isar da amana ya bayar da amana da Allah subhanahu wataala ya basa jama'a muna fahimta Allah ya ce idan kuka juya baya game da bin littafin Allah da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa inna ma alaihi ma hummila ku sani ba laifi akan manzon Allah shi abinda Allah ya dora masa shine kawai ya isar wa ma ala rasul illa al balagul mubin annabi kawai ya isar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma ya isar lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya je hajjatul wada hajjin aikin ban kwana da manzon Allah ya yi duka a shekaru manzon Allah 63 manzon Allah ya yi aikin hajji ɗai katan sannan ya aikin hajji guda ya yi aikin umara guda hudu annabi ya yi aikin hajji guda ɗaya daga shi bai ƙara yin aikin hajji ba sannan kuma ya yi umara guda hudu lokacin da manzon Allah ya zo aikin hajjin ƙarshe ya yi kirani ya haɗa aikin hajji da umara tare da ya ida aikin hajji ya yi doguwar hudu ba sai ce hal ballagdu shin wai na isar da sakon da Allah subhanahu wataala ya turo da shi sahabai suka ce tabbas ya manzan Allah ka isa sai ce Allahumma shahad ya Allah ka shaida sun tabbata na isar da sakon Allah subhanahu wataala na yi musu wa'azi na karanta da su kuma sun gamsar gaba ɗai a wannan shekara Allah subhanahu wataala ya sakar da aya ta biyu a cikin suratul maida ayat ta hudu al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina addini ya cika daga nan da aka kowa manzo Allah ya kwanta da rashin lafiya da aka annabi salsan ya isa da sabon da Allah subhanahu wataala ya bashi addal amana wa ballagha risala wa nasaha al umma wa taraka ummatahu ala mahajjati al bayda ala tariqati al wadihati al gharra layluha ka nahariha la yazighu anha illa dhalun aw halik manzo Allah ya isar da amanar da Allah subhanahu wataala ya basa sabon da Allah ya tur Allah ya baiwa manzo Allah annabi ya isar ba wani alkhairi face sai da manzon Allah dalla ummatahu alaihi sai da dora al'ummarsa a kansa wallahi har idan kai har barci idan ka je barci sai da manzon Allah ya karanta da kai ga irin addu'a da zaka yi da maka kare kanka kai ka dibi annabin Allah dan gata wai ka je dusar zaka biya bukata kafin ka shiga sai ka yi addu'a idan ka biyo bukatar ka sai da manzon Allah ya karanta da mu ga irin addu'a da zaka yi domin godiya da ubangijinka wa nasaha al'umma ya yi wa al'umma gargadi ya musu wa'azi iyakar wa'azi sannan wa taraka ummatahu alal mahajjatil bayda lokacin da manzon Allah ya bar duniya ya bar al'ummarsa alal mahajjatil bayda akan wata hanya wadda take hanya ce faratis babu baki a cikin ta malal lailu haka nahariha daren wannan hanya kamar wuni ne ita kullum cikin haske take ba ta bambanta da rana ake ko kuma da zai ake hanyar manzon Allah sallallahu alaihi kenan daren ta kamar wurin ta yake idan ana dare haske take yi idan ana wuni kuma haske take yi la ya zigo an illa dalun au halik ba wanda yake bin kin bin sunnar manzon Allah da hanyar manzon Allah wallahi sai wanda yake batacce ko kuma wanda yake azzalimi illa dalun sai wanda ya riga ya bace au halik kuma wanda Allah ya kaddata ba halaka to shi Allah ya ce idan kuka juya baya game da bin manzon Allah to annabi Allah ya dora masa isar da sako ne wa alaikum ma humiltum ku kuma kuna nan ku kuma abin da ke kanku shine abin da Allah ya dora akan ku ni Allah subhanahu wataala ya dora akan bayunsa ai min qabuli zalika mu kaddi abin da manzon Allah ya zo da shi annabi sallallahu shi ya isar aikinsa kawai ya isar mu kuma me za mu yi mu karbi abin da manzon Allah ya zo da shi sai Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu kai ku saurara wa in shartiya ce in shartiya Allah ce har idan kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam jawabu sharti tahtadu kun shiryu duk wanda ya bi manzon Allah wallahi sunansa shiryayye idan ka bi tafarkin manzon Allah malam sunan ka shiryayye jama'a muna fahimta Allah ce wa in tuti'uhu idan kuka yi wa manzon Allah da'a kuka yi wa manzon Allah ladabi cikin duk abin da ya zo muku da shi kuka bar duk abin da ya hane ku da shi Allah ya ce tahtadu za ku shiri zuwa ga aljanna jama'a muna son aljanna wallahi duk wanda yake son aljanna ya rike hanyar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai Allah ce wa ma ala rasul illa al balagul mubin ba ku yi maka dora ba akan shugaban halitta wato shine ar rasul Allah ce wa ma ala rasul illa al balagul mubin ba ku yi maka dora akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai al balag shine ya isar da sakon Allah subhanahu wataala ya isar da sakon Allah kuma al-mubin wanda yake sako ne bayyananne Allah subhanahu wataala ya aiko shi kafata lil alamin gaba ɗaya zuwa ga mutane baki daya kadibi khususiya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowane annabi ana turo shi ne zuwa ga mutanensa al'ummarsa amma shi annabin Allah annabi Muhammad dan gatan Allah sai Allah ya turo shi ilan nasi kafa zuwa ga mutane baki daya ya Allah ka kara masa daraja da karama sai Allah ya ce
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله يتي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون يعبدونني لا يشركون بي لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون الله يتي وعد الله الذين امنوا الله سبحانه وتعالى yayi alkawali da waɗanda suka yi imani jama'a Allah yayi alkawali da masu imani wani alkawali ne Allah subhanahu wataala yau masu imani la yastakhlifannahum fil ard Allah subhanahu wataala zai ba su jagorancin ƙasa jama'a muna fahimta Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu Allah ya yi wa masu imani alkawali wani alkawali ne Allah ya masu imani sai Allah ya ce la yastakhlifannahum fil ardi sai ya jagorantar da su a cikin ƙasa matukar akwai imani kamar stakhlafa alladhina min qablihim kamar yadda ya jagorantar da al'ummar ta gabace su mutanen annabi Musa banu Isra'il kamar da Allah subhanahu wataala ya ba su jagoranci kamar da irin su annabi Suleiman suka yi jagoranci irin su Luqman al-Hikma suka yi jagoranci Allah ya ce duk masu imani al'umma masu imani Allah ya ce nayi alkawari wallahi sai na ba ku jagoranci a cikin ƙasa la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim kamar da ya bada jagoranci ga mutanen da suka zamanto ga suka gabace su sai Allah ya ce wala yumakkinanna lahum fil ard kuma zai mika musu wannan ƙasa za su samu ƙasan nan ƙasa su zamna ta su ji su ji dadin ƙasa su ji dadin rayuwa duk irin mulkin kai wallahi baka irin na annabi Suleiman ba duk irin abinka ga Luqmanul hikima ga Umar bin Khattab sun yi jagoranci Allah ya taimake su akan jagoranci da suka yi Allah ce wala yumakkinan na lahum dinahum murtadala lahum sannan kuma Allah subhanahu wataala zai zamna musu zai kare musu addinin su wanda Allah subhanahu wataala ya yarda shine addini wani addini ne shine addinin musulunci wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amana sannan kuma Allah subhanahu wataala zai canza musu canda suna cikin tsoro Allah subhanahu wataala ya amintar da su ya zamanto babu tsoro kwata kwata a cikin zuciyarsu jama'a muna fa'ita Allah yayi alkawali wa masu imani a duk lokacin da suka yi imani wa Allah subhanahu wataala Allah ce ni kuma sai na ba ku jagorancin kasa sannan kuma zai zamanto addini na da na zaba muku addinin musulunci ya watsu a ko ina ko ina ana fa'intar sunna kaga bid'a tana ta mutuwa da shirka da zalunci da ta'addanci ba abin da za a dinga kira a doron ƙasa sai sunan Allah shi kadaya sai Allah ya ce kuma bayan wannan zai canza wa al'umma min ba'di khawfihim amana bayan suna cikin jin tsoro na kan a zo a murkushe su bayan suna jin tsoron talauci bayan suna jin tsoron abubuwa da dama sai Allah ce sai mu kawo musu amadan aminci sai ka ji ba abin da suke tsoro sun aminta malam idan Allah ya aminta da kai wallahi duk wani duk duniyar nan in an taru a kai mafarmaki idan Allah ya kare ka aikin banza ne shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ihfazillah ka kiyaye Allah ka tsare dokokin Allah ka bi abin da Allah yake so in kai wannan tajiduhu amma maka ka samu Allah cikin lamarin ka gaba ɗaya Allah zai kare ka idan kai wa Allah wallahi sai Allah ya maka wala yansuranna Allah man yansuru Allah tabbas zai taimaki wanda yake taimakonsa yake taimako addininsa in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum idan kuka taimaki addinin Allah kuka gudunmuwa wa addinin Allah sai Allah ya taimake ku to Allah ya ce amma ga sharadi sharadin shine ya abuduni su bautawa min duk duniya kawai ya zamanto ba wanda ake bautawa sai Allah ya abuduni wala yushriku bi shay'a ku bauta min in ji Allah ya ce ba kad a haɗa ni da kowa ban buƙatar aboki wajen bauta jama'a muna fahimta Allah ya ce idan kuka bauta min ni kaɗaya to zan ba ku jagoranci kuma zan amintar da ku ya'budunani wala yushrikuna bi shay'a Allah ce su bauta min su ni kadai su yi duk abin da nake buƙo al ibadatu hiya ismun jamid kamar da Imam Ibn Taymiyyah yake cewa al ibada hiya ismun jamid li kulli ma yuhibbuhu Allah jami'i li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al aqwali az zahira wal batina idan aka ce bauta wa Allah shi duk abin da Allah yake so na zance da kuma faɗa na zance da kuma aikatawa to Allah ya ce su yi abin da nake bukata irin ta tasbihi ibada ce subhanallahi ibada ce sallah ibada ce zakka ibada ce azumi ibada ne sadaka ibada ce karatun alqur'ani ibada ne zuwa makaranta ibada ne kai ziyara likita ibada ne zuwa makabarta gyara ibada ne gyaran hanya ibada ne duk abinda Allah yake bukata sunan shi ibada to Allah ce su yi ibada su bauta min su yi abinda nake bukata sannan wala yushriku wala yushriku na bi shay'a kasu da kowa wata rana shugaban halitta annabi Muhammad mu'adu dan jabal ya rikayo su suna saman jaki sai manzon Allah ya tabe mu'adu bin jabal ya ce ya mu'adu atadari ma haqqullahi ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah mu'adu dan jabal ka san haƙƙin Allah akan bayon Allah da kuma haƙƙin bayon Allah akan Allah qultu sai mu'adu ya ce sai na ce Allahu wa rasuluhu a'lam ban sani ba Allah ke da wannan sani da manzansa sai manzon Allah ya ce haqqullahi ala al-ibadi haƙƙin da Allah da ya rataye akan duk kan bawan Allah ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a su bauta wa Allah shi kar su hada Allah da kowa wallahi yau da jagorori mu sun rike Allah subhanahu wataala sun bauta wa Allah shi kadaya ba sa shirka billahi ladhi ba abin da za su ji tsoro a rayuwa wallahi faransa ta yi kadan wallahi da jagororinmu sun bauta wa Allah matukar bauta wa Allah abinda ake cewa bauta ba sa shirka wa Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ba wata ƙasa a duniya da nije za ta ji tsoro amma daga lokacin da ka zama to kana shirka wa Allah subhanahu wa ta'ala to shi sai mutum shiga cikin haka haka ka dibi shawa lokacin suke cikin shirka wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah kale su yi cikin musibu da azabu amma daga lokacin da aka yi fatahu makka sai Allah ce wa amanahum min khawf Allah ya amintar da su daga mi daga tsoro idan mutum ya bota wa Allah shi kadai ya rike Allah shi kadai a rayuwa ba abin da zai shi tsoro a rayuwarsa da wannan ne sahabban manzan Allah suka ci galaba a rayuwa har sahabi ya faɗa da aljani ya cire aljani ya yaɗo sa ƙasa wallahi ba kullum ne takawa ne jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ne duk duniya ba musiba kamar shirka wa Allah ba musiba kamar shirka da Allah yau ba abin da ake kamar kuma shirka wa Allah subhanahu wataala yan kasuwa shirka ma'aikatan gwamnati shirka wane ne shirka mata shirka yanzu da ana ganin mata ne ke shirka to mazan ma sun yi mata kwarewa ita shirkan mace kai mata zancen za ka ƙara aure to in Allah ya sa aka ci rashin sani aka ci rashin sa'a ba ta da imani ko tana da wata ƙawa shaidaniya dan kasa akwai shaidanu ko wata in tana a gurin to shaidan bai bukata sai ya zo to idan tana da irin wannan ƙawar sai ta zuga ta akan sabon Allah subhanahu wataala sai a kauce hayya to Allah ya ce idan kuka yi imani da ni kuka bauta min ni kadai zan amintar da ku zan tabbatar muku addinin musulunci da mai da shi sannan kuma zan baku jagorori jagoranci da wannan ne kaga shugaban halitta bayan ya rasu aka yi jagorin da ba taɓa yin su ba har abada a rayuwa kadibi irin su umar bin khattab Usman bin Affan, Aliya bin Abi Talib, Abubakar Siddiq shekara biyu ya barke waton ya barke ya daure wata tawaga baraka da ta so ta abu. Abubakar ya daure ta. Umar bin Khattab da ya zo zamanin sa aka yi buɗe-buɗe garuruwan wanda ba musulmi ba suka musulunta har ta kai wani kirista wani sarki daga cikin kirista ya zo garin Madina ya ce yana neman gidan shugaba Khalifa gidan Umar bin Khattab sai aka ja shi aka shi gidan wani laka ya ce aina kasurhu ina falekinsa a ce shugaban kasa kuma a ce president de la republique bai da abin nan bai da fale babu wata fale ta shaka ya ce ina aka zo ba kowa bakin kwaya ya ce aina khurrasuhu ina garda masu gade shi ina garda masu gade shi aka ce ai bai da bukatar gard aka yi sallama ina umar bin khattab ɗannan shi ya fito abdurrahman ya ce kai ku je masallaci ko ku je ku dibi duk wani katon ice yana can kwanci shugaban ƙasa duk duniya kowa jin tsoron shi ke wannan lokaci har shi ɗan jin tsoron umar bin khattab yake shi ɗan aka zo aka nemi umar a masallaci ba a gansa ba sai aka je can wata ƙatar da itaciya sai ga umar bin khattab kwance wannan sarki sai ya girgiza kai ya ce ka yi adalci kuma allah ya amintar da kai ka yi adalci ka rike addini sai Allah ya mita da kai shugaban ƙasa yana kwance duk duniya bai jin tsoron kowa bai tsoron farmaki to shine Allah ya ce wa man kafara ba'da zalik Allah ya ce duk wanda ya kafirce bayan haka bayan wannan kuma ya butulce wa ni'imar Allah to fa ulaika humul fasiquna Allah ya ce su ne waɗanda su kasance fasikai Allah ya kare mu sai Allah ya ce
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ومأواهم النار ولبئس المصير الله يتي واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة maza da mata Allah ya ce mu tsaye da sallah ma'ana mu yi sallah akan ilimi jama'a yin sallah ba ka zo masallaci ba shine ka tsaye da sallah a'a ka yi bisa ilimi wa aqimus salata Allah ce ku tsayar da sallah ku ba da sallah da Allah subhanahu wataala ya farlanta muku wa atuz zakata sannan kuma ku bayar da zakka ku tsaye da sallah sannan kuma kumi ku ba da zakar dukiyar da Allah ya dora ya baku kuɗi ne gare ka sun kai nisabi ka fidda musu zakka dukiya ce ta awaki da shanu sun kai nisabi ka fidda musu zakka ba noma ne kai ya kai nisabi Allah ya ce ku fidda zakar dukiyoyin wannan su ne abin da ake fidda zakka a cikin wa'annan abubuwa dukiya kuɗi tsaba ko kuma abin da ya shafi abin da ya shafi noma da kai ko kuma dabbobi da ka tara to Allah ya ce wa ati'ur rasul kuma ku yi manzan Allah da a cikin duk abin da ya gaya muku wajen yin sallah ku irin ta manzan Allah da'a wa manzan Allah kenan zakka za ku fidda ku yi iri yadda manzan Allah ya karanta sheku kuma ku yi yadda Allah subhanahu wataala ya ce ayi la'allakum turhamun har idan kuna son rahamar Allah subhanahu wataala idan kuna son tausayin Allah da jinkan Allah da albarka Allah to kuwa manzon Allah da a cikin yin sallar ku da kuma fidda zakkar ku sai Allah ce la tahsabanna alladhina kafaru ya manzon Allah kada la'allakum turhamun tsammanin za ku yi za ku watan samu rahmar Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce la tahsabanna alladhina kafaru kar kai tsammanin waɗanda suka kafirta mu'jizina fil ardi sun buwaye Allah ne a cikin doron ƙasa Allah ya ce la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ardi kar ku yi tsammanin kafirai a duniya kamar sun gagari Allah subhanahu wataala ne kana ganin mutum gahinan tantirinsa a gari bai sallah bai salati bai tasbihi bai istighfari amma kullun kuɗi Allah ƙara mu yake yi kar kai tsammanin ya gagari Allah subhanahu wataala ne kake tsammanin kin ganta tana zuwa wajen bokaye wai kamar Allah yana son ta ne kamar ta gagari Allah subhanahu wataala ne a'a wallahi Allah yana mata shigo jigo ba zurhi ne radda Allah ya kawo mutum wallahi inna batsha rabbika la shadidi tamkar ubangijin ka mai tsanani ce ranar mutum sai ya yi raki sai Allah ce wa ma'awahum jahannama abinda Allah ya sa ya kale su suna tayar su ga dama su kafirai a duniya wa ma'awahum nar makoma su huta wanda yake da mutane malamai suka ce annasu salatu aqsam arba'atu aqsam mutane kashi hudu ne akwai minan nari ila nari akwai minan nari ila aljanna akwai minal jannati ila nari akwai minal jannati ila aljanna mutane kashi hudu ne akwai minan nari ilan nari shirin duniya talaka talak sai dan karen ya girman kai gashi jahili kasan da abubuwa suka haɗu akwai matsala da talauci da jahilci in suka haɗu huri guda to akwai matsala Allah ya kare to gashi talaka talak bai da ko dala ko bihi bai da kai hatta ku jera gidansa ta san talaka ne shi gashi talaka sannan kuma ga girman kai to musiba kenan to kuma zama shi talaka bai bi Allah subhanahu wata'ala ba bai sallah bai salati bai bi manzon Allah ba shi kawai ga hinan sha tai sarfin shi cikin duniya sai ya mutu Allah ya tura shi jahannama kaga minan nari ilan nari nan duniya talaka bai ji dadin duniya ba kuma ya je lahira sai sai a sha azaba akwai minan nari ilal janna daga huta nan rayuwar duniya ya wahala malam kafin ya samu abincin da zai kai wa iyalansa wallahi da kyar idan ya kai matar ma tsoki take tare na shi ba don komi ba don talauce shi yana ta haƙuri yana bota wa Allah amma duk da nan da ka gasa wallahi sallar subahin ba ta bari shi shafa'i da wutiri ko ba a ramadana ba ba shi bari shi karatun alƙur'ani sai abin da ya ci gaba kuma ƙoƙarin ziyara zuwa garin marasa lafiya da sada zumunta ba yana yi bane don a yaba sa don neman abin duniya yana yi don Allah sai ya je kuma Allah ya sanya shi aljanna kaga duniya ya sha wahala amma a gobe kiyama zai ji daɗi to akwai kuma min aljannati ila nari wannan duniya Allah ya bashi duniya ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya hau sama mota mai kyau ya auri mai kyau ya saki mai kyau ya duk da yake so a rayuwa sai ga ya zaka yayi matashin kai da kuɗi bai damu ba amma kuma bai bauta wa Allah ba shine in kaji an ce ai ma wance ciki shine in kaji an ce an yi kaza shine ko nayi bai bai bari ba ga sata ga kuma abubuwa diyawa na sabon Allah bai bi Allah bai koyi wani addini sai mutu Allah ya kai shi jahannama dan ba Allah ba ruwan Allah da kudin shi na kuma shine min aljannati ila aljanna nan duniya Allah ya bashi duniya ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya aure mata kyakkyawa ya shiga gida mai kyau ga mota uban ubansu yana shiga yana tasbi yana cikin mota wallahi kai kadan ka ji shi yana sauraron waka qur'ani yake rerawa ba ma ya sa kasa da sura ba qur'ani yake rerawa yana tafiya yana istighfari tasbihi ziyarar mara lafiya taimako al'umma kowa an sashi da taimakawa yayi dan Allah in ya mutu sai Allah ya sanya shi aljanna kaga nan duniya ya ji dadi kuma lahira ya ji dadi ya Allah ka samu ji dadi guda biyu haka bayan Allah zagari suke roƙo wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ka kare mu da azabar jahannama to shine Allah ya ce kakku tsammanin kakku sun gagari Allah ne ku kale su kawai su da suke so wa ma awahumun nar makomo su wutar jahannama ce sai Allah ce wala bi'sal masir da mu kuma mutum ta kasance jahannama Allah ka kare mu sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات نعم من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة lokaci na uku ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم Allah ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu, ya ku masu imani, liyasta'zinakum alladhina malakat aymanukum ku yangunku da kuka mallaka a gida idan za su shiga wajenku Allah ce liyasta'zinakum su nemi izininku jama'a muna fahimta idan kana da bawa ko kina da baiwa za ta shiga wajenki ko za ta shiga wajenka Allah ce liyasta'zinakum alladhina malakat aymanukum ku yangunku da kuka mallaka bayunku da kuka aje a gida idan za su shiga a wajenku suna da wata bukata Allah ce su nemi izininku jama'a muna fahimta والذين لم يبلغوا الحلم هكما يار قنانا da basu kai mafalki ba yaran da bai kai mafalki ba dan ana gane alamar balagar namiji daga shekara 15 ko kuma ya fara mafalki to Allah ce idan yaro bai kai mafalki ba yana karami zai shiga gida wajen ku to Allah ce liyasta'dinakum ya nemi izinin ku bai waka ko ku yangarka ko bawanka idan zai shiga wajenka Allah ce liyasta'dinakum ya nemi izinin ka Allah ce salasu marratin a hurare guda uku so uku idan za su shiga wajen ku to su nemi izinin ku jiya mun karanto shekaran jiya mun karanto bayanin wajibi ne za su shiga gidan mutum ka nemi izini bayan ka sallama ka nemi izinin a baka mi a baka izinin shiga ko to Allah ya ce yau an keɓance bayanin ne akan kuyangu da kuma yara ƙanana sai Allah ce salasu marratin a hu lokaci guda uku duk lokacin da za ku shiga wajen manyan ku to Allah ya ce ku nemi izinin su min qabli salati al-fajr tun kafin sallar subahi jama'a muna fahimta Allah ce min qabli salati al-fajr tun kafin sallar subahi idan zaka shiga wajen mai gidanka a matsayin ka na kuyanga ko bawa Allah ce ka nemi izinin sa wahira ta za'una thiyabakum min az-zahirati da kuma lokacin da kuke cire kayan ku tufafin ku lokacin da rana ta yi zafi za ku je kwanan kailula za ku je ku kwanta kwanan rana wannan lokaci na biyu lokaci na farin Allah ce min qabli salati al-fajr tun kafin ai sallar subahin idan zaka shiga wajen mai gida Allah ce to ka nemi su nemi izini idan kuma da rana ne da rana lokacin da bayan rana ta yi an irin bayan azhar ka shiga ka kwanta hina ta da'una thiyabakum min az-zahirati lokacin da kuke cire tufafin ku saboda tsananin zafi an gaji to idan za a nemi idan za a shiga wajenka Allah ya ce a nemi izinin ku lokaci da kusa Allah ce wa min ba'di salatil isha'i kuma bayan ayi sallar isha bayan an yi sallar isha idan za ku shiga wajen manyan ku Allah ce ku nemi izinin ku izinin su sai Allah ce salasu auratin lakum lokaci ne suke al'aura na jin dadin rayuwa ku manyan su jama'a muna fahimta Allah ce idan kana da bawa zai shiga wajen ka to ya nemi izini a lokaci guda uku kafin sallar su bayan bayan azhar lokacin da kake kwanan rana da kuma bayan sallar isha'i sai Allah ce salasu auratin lakum wa'annan sune lokuta guda uku na al'aura gare ku a lokacin ne mutum yake kwantawa ya huta me yasa Allah ya ce mutum ya nemi izini a wannan wurare saboda baka san irin halin da zaka iske mai gidanka ba a wannan lokacin jama'a muna fahimta kafin subahin lokaci ne da mutum yake iya zauna da iyalinsa ya yi rayuwa ta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallah azhar mutum yake da bukata ya je gida ya kwanta ya huta shi da iyalinsa wannan ayar malamai suka ce ba dole ba sai kir- zuwa wajen eh, zuwa shiga a'a har abin da ya shafi irin kira irin da wannan salula irin wanzu zaman da muke cikin technology harkar salula to Allah ce li yasta'zin sai ka nemi izini ba kowane lokaci aka dinga kwara ma magidaci kira ba jama'a mu fahimta amma malam gwabro a duk lokacin da kake bukata Allah bai sa izini ba bai hari ba duk lokacin da kake bukata ka kira gwabro wannan ba laifi ka je ka kira shi amma mai magidaci to shi akwai akwai lokutan da Allah ya haranta ya hana sai a bari ya huta jama'a muna fahimta sai Allah ya ce laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna amma bayan wa'annan lokuta guda uku Allah ce ba laifi a kanku kuma ba laifi a kansu su shiga wajen ku babu laifi qawwafuna alaikum ba'dukum ala ba'd suna masu hidima a kanku suna kai kawo a tsakaninku Allah ya ce babu laifi idan ba wa'annan lokacin guda uku bane to Allah ya ce babu laifi dan sun shiga wajenku sun yi muku hidimomin abin da kuke bukata na rayuwa amma wa'annan lokacin guda uku lokaci ne masu mi kiris ba kowanne mai gida ake shiga mai gida wannan lokacin ba sharati kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayat kamar haka ne Allah subhanahu wata'ala yake bayyana muku ayoyinsa domin ku hankalta ku fahimta wallahu alimun hakim Allah subhanahu wa ta'ala masani ne sannan kuma hakimun akwai hikima a cikinsa jama'a mu dibi lokaci guda uku sai Allah ya kawo ya sa da ya sami ya sa izinin a nemi izini yayi umarni wa masu imani a nemi izini malamai suka ce ana fahimtar akwai izini akwai umarni na ka nemi izinin mutum a wannan lokaci idan mutum ya je gidansa ya kwanta da rana sai ka kira shi ɗai bai ɗuka ba ka kira shi biyu bai ɗuka ba malam na uku ka sha mai lahiya ta yana kwanci ana masa taushe kuma abinda mace ta ki tsana ta tsana a rayuwa daga mijinta lokacin da suke zaune suna fira ta wani abu ya shigo su sha miki tsakaninsa shugaban halitta annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam aka tambaye mu aisha radiyallahu ta'ala anha ya annabi yake a gida tace kana fi khidmati ahlihi hidima yake wa iyalinsa ta yi kana kiran shi da wani abu na bukata da kake da kai bukata kace a rayuwa amma shi kuma a gida yana tage amarya wanke wanki jama'a muna fahimta ta yi watakila wanki suke da ita suna cikin nishadi ana wanki ka kace masa wannan abin sai Allah ce ka nemi izini in ka kira bai ɗauka ba to shahawa mai lahiya to babban matsalar mu malam daga cikin abin da ke kawo mana musibi wannan lokacin zamantakewar rayuwa akwai wannan salula sai ga namiji zai shigo a cikin gida mace tana manipulating portal ba ta sama su ko mijinta ya shigo ba tana wazab bata ma san ko kuma tana kalla wani bidiyo bata ma san ko ya shigo ba shi ma da ya shigo kamar dai inda ake farti adawa shi da shigowa shi ba da tashi ya koma da gote abin dai kamar yan adawa jama'a rayuwar aure ajewa ake yi shi yasa Allah ya sa wannan dokokin saboda kula da haƙƙin iyali musulunci bai buƙatar danniya yana buƙatar ka kula da iyalinka da kyawu annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala ali sai cewa khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli biyayyanku wanda fi kowa daga cikin ku wanda fi kowa a cikin ku inji manzon Allah yace li ahlihi shine wanda fi kowa kyautata wa nashi iyali ya zamanto matarka akwai lokacin da za ku zauna ku yi fira ta soyayya akwai lokacin da za ku zauna matsalolin gida a yi rezulkin su a magance matsalar gida akwai lokacin da za a yi kaza akwai lokacin da za a yi kaza akwai lokacin ta yanta aiki wata ran sai ka zauna ka fita da ta ce aba amarya yau kawai ki zauna ni zan yi miya ta ce an yi haka ne ya ta ce kawai ki da ke zauna ki sha mamaki amma kaga shi a malam gwaburu Allah bai dora ma sai ka nemi izinin shi ba amma shi mai gida Allah ce salasu auratin akwai lokaci guda uku al'aura ne ba a takura mu ma'aurata ba a takura mu ma'aurata a bar su su ji dadin rayuwa su ji Allah subhanahu wataala maza Allah ce wa ana khairukum li ahli ni kuma na fi ku kyauta wa nawa iyali na fi ku kyautata wa nawa iyali sai Allah ya ce
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستعلم فاستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم نعم.
كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم
Allah ya ce wa iza balagal atfalu minkumul hulm idan yara daga cikin suka kai matsayin sun fara mafalki yaro zai iya mafalkin eh, yana jima'i da mace to Allah ce falyasta'zinu su ma su nemi izini jama'a muna fahimta idan yaro ya balaga da kananki ne yake shigowa gidanki kai tsaye haka to daga lokacin da ya balaga Allah ya ce falyasta'zini shi ma dole sai an bashi izini da aka ce mai ka koma ko da gidan yaya ka ce malam ka jiyo ka baro gidan kawai shikenan kaka ce yanzu ni da gidan yaya ta a ci in koma baka san halin da ake ciki ba kawai kai dai ka bari ko ma ka juyo zuwa gida juyo zuwa kwallo kawai in baka da aiki Allah ce falyasta'zinu su ma su nemi izini kamar sta'adar allazina min qablihim kamar yadda magabata wanda suka fi su suka yi suka nemi izini sai Allah ce kazalika kamar hakan gani yubayyinu Allahu lakum ayatihi Allah yake bayyana muku ayoyinsa wallahu wallahu alimun hakim Allah subhanahu wa ta'ala har yau sai Allah ya ƙara maimaitawa Allah ce wallahu alimun Allah masani ne sannan kuma hakimun gwani ne wajen tsara abubuwa na rayuwa wallahi idan kana son ka huta a rayuwa idan kina son ki huta a rayuwa jama'a mu bi tsarin da Allah ya tsara mana a rayuwa duk lokacin da ka bi tsarin da Allah ya tsara maka a rayuwa ba za ka wahala ba a rayuwa amma idan ka ga mutum yana wahala a rayuwa wallahi ya saki tsarin Allah ne a rayuwa yau daga cikin abin da ke addabar jama'a manzu ma'aurata musamman ma'aurata shine kaucewa karantarwar sunnar shugaban halitta annabi Muhammad sai kaga ana ta wahala cikin zamantakewar rayuwar aure mace mace ka ganta wai malam matar mutum matarsa amma bata iya gaya masa ba zai iya bato mai bai rai a waje ta zo gida ta gyara masa shi an samu matsala shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi suke cewa tazawwajul walud al malut ku auri mata alwaduda waɗanda suka ƙware wajen iya soyayya mata mace da ta iya soyayya ta ƙware wajen fannin soyayya za su za ku aura kada ka aure ba da ƙiƙiya wadda ba ta iya komi ba auro yar zamani wadda ta iya soyayya wadda kana gida mesaji kana fita unguwa an turo maka kalaman soyayya kafin ka dawo akalla in ka fita daga daga wutar zawwa bidi kun yi mesaji guda hamsin kuma duk kowanne da suna daban-daban na soyayya malamai suka ce ana buƙatar mace ta ta dana da sunaye akalla in ba ta komi akalla suna suna guda hamsin ta aje ta yi reserve na mai gida ne za a dinga caccanzawa ana kiran shi da shi to amma kana da mace a gida kullum kullum sunan ka kiri-kiri usmanu an samu matsala an samu matsala me ya kawo na rashin bin sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu yadda manzon Allah ya ce ai da kowa ya huta kai ma ka aje mata kar ka manzo kar kai kinaya sunanta mamma mamma Hafsa ko mamma Imran eh ka dinga ka dinga tattanzawa in ka kira ta da mamma Imran to gobe canza mata suna ka me da ta mai honi dibi kawai mai diya gata kawai suiti kawai haka ka tattanza eh kullun gidanka ai ba mai tuntuki ake ba kullun canza ake yi sai a dinga canza sabuwar rayuwa Allah subhanahu wataala ya samu dace khairul kalami ma qalla wa dalla fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh